فجعلت لانبيائي مرسلا وسلام شمس رشدا وشتاء جنة الخير جهادي منادي وسرادي دائما تلك ودادي وذكاري وفنادي أمقلبي قال وجدي وذكيري وبكاري وهليلي وسرادي بثماني ومزاجي ضرني كيف خيال حبيبي أين آلي الذي قلب مكانا مستهيلا لسوائي من دون مكاني وحياتي من دمائي أبي حمد سوائي ومحمد دوائي كان فطما ومسيرا ومليئا سنواتي لا تراشي والمكافى فوسيل قبل رائي ودخول ورائي قائما ورائي بمه عبد السلام ونصير بالهوائي تقوى القلب العبيد والله كنز الوجلاني adalci ga arahu min jununin wa shaka'i wa tunani ki siyaki fi fawzi wa bilali da mani malla wa shaiki amanin hakin wa ba'i katatanna fa da shaikin halin ilimin wa hala'i رشدا والله إني دون داري أمامي سوف أبنى وغرامي في المقدم بكائي سمعاني وحيائي بعد سوى وبهائي سكن القدس الأخير كتبه عند الملائي كلة من ذي ملال فضل من هاجر جفائي ذل آل القدس آلى من وسال وعلائي سهنا القلب جعلنا وخير الأنبياء قوتي ثم روائي بأديبي وصفائي شغلتي دون حياتي بسمائي ومسائي وصلاة وسلام وعلى هذه الغبار وعلى آل وصحبه ومدير كل انتماء وكسل ملك سواما لا تراجع في الزمان
Na'am. ya ce, Inna katmal an biya'i, ba ka arsalan biya'i, hakika cikamakon annabawa sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ali wa sabi wa sallam, ba ka arsalan, ya fifici manzanni gaba ɗaya biya'i da ya'u, wannan tana da ma'anoni guda biyu. Ya ga ce ya'i ana nufin idan ka fara lissafi alifun ba'un ta'un sa'un cimun ha'un ka'un dalin a ƙarshe ne zai baka ya'un to idan ka lissafa tun daga annabi adam annabi wannan annabi shisu har sa annabi ibrahim idan ka zo ƙarshe za ka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wato ya zo daga ƙarshe amma kuma sai ya zama mafi an fahimta ko ma'ana ta bi kuma wanda wannan yawon ɗin take nufi nan shi abin da yake nufi shine ya'un a cikin alkurani za ka ji ana kiran ya dawudu ko ya dawudu inna ji an naka kalifatan filar da ko san ya ibrahim ya ibrahim ya musa ko to amma manzo Allah fa ba kira ba ce Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda alkunya sai dai a ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ko yawa to saboda ni saboda alkunya ya fifice su da wannan yawun din da wannan yawun ne dawun din sanan za a gane lalle akwai fifiko ko wannan kawai kadai aka bari ya fifice a ce Allah na jin kunya sunanka baya kiran sunanka sai dai wannan in ka ga ya in ka ga ya faɗa dai in raddi ne za a mayar wato raddi ne za a mayar an taba ka ne za a mayar ma da raddi sai a faɗa din saboda ni saboda su sun san manzan Allah ake nufi dan kada a kira ma da wani wani sunan daban a ce to ai ba sunan sai aka kira ba da haka in za a in za a mai da rabbi sai a sai a mai sai a kira sunansa eh Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga nan ana mishi bayani sun nuna ko ba manzo bane aka ce Muhammadur Rasulullah eh manzan Allah ne an gane ko wallazina ma huwa shidalul kufar ba ma bainahum har zuwa tsanshi haka nan ma kana Muhammad kaga mai da rabbi da ai ko mai da da to da hakan ka ya faɗa wannan zama su hudu ne ya faɗa kuma saboda wani dalili amma sauran duk inda za a yi magana ce za a yi ta saukar da alkur'ani ma'ana magana ce dai za a yi ta tsakanin sahabbai da sauran abubuwa ko kuma za a isarwa manzon Allah da wani sako da ya shafi iya kansa ko kuma iya jama'ansa da suka karɓi musulunci za ka ganin gwamnati da aka dawo ya ayyuhan da biyu za a ce saboda alkunya sai idan an faɗa mai wani abu ne wanda Allah zai kira sunan shi ne ya nuna masa shi din dai dan kan ma a kira wani abu ma su tunanin wani ne can daban yawa sai a nuna musu to saboda wato daukakan manzan Allah eh bahar sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kogi ne na sirri wa sana'in da daukaka shamsu rushidin sannan rana ne na shirya wa hatidai sannan kuma shine wanda ake koyi da shi ittidai din nan shine koyi eh jannatul qalbi manzo Allah aljanna ce na zuciya duk wanda ya samu manzon Allah a cikin zuciyar shi to zaka ji daɗin da zai ringa ji kowane lokaci to da shi aljannar zuciya ce in babu manzon Allah a zuciyarka to ba za ka taɓa jin daɗi a zuciyarka ba ko bakin ciki ya zo to zai ƙara samun guri ne ya zauna sai ka duk wanda kaga kowane lokaci shi cikin bakin ciki yake ha bai bai buɗe fili cikin zuciyarki ba ya aje manzon Allah a gurin ba eh amma in ya aje ko da bakin ciki ya zo fi shikenan ya tsere ya ce kai wannan guri ban da waje eh ba ni da waje sai tafiyarsa to shi yasa ce jannatul qalbi shi shine aljannar zuciya wato farin cikin zuciya kenan imtidahi imtidahi limalazi aljannar zuciya shine yabona limalazi wanda yake shine mafakata manzon Allah wa sara'i kuma shine dukiyarsa da'iman dawwame fika a cikin ka rasulullah widadi soyayya ta tabbata ai ai wato widadi widadi soyayya ta da'iman fika ta dawoma ne a cikin ka wadda kari haka nan tunane na da'iman fika wa fana'i karewa ta da'iman fika ha makalbi dala wajdi wa zafiri wa bukai ha makalbi zuciyata ta digi ce ta imauce dala wajdi begena ya tsawaita wa zafiri da ruri na wa bukai da kukana wa hanini da tsananin soyayya ta wa tiraki da kunkuna soyayya fi sabahi wa musayi safa da yamma zara ni dai ku khayalin baƙon wata sura zara ni ta ziyarce ni da daddare min min habibi daga masoyina aina hayi wanda shine ainin kusanci halla fil qalbi makanan mustaqilan lisiwa'i halla makanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin wani bakiri fil qalbi a cikin zuciya ya sauka dan haka mustaqilan lisiwa'i ya koru daga wani na a ce wai shi ma ya samu wani ya samu wani bagire a cikin zuciyata ba zai yi ba. Eh, mazala ne kawai na aji a gurin. Dulla min duni makami wa hayati min dima'i. Dulla, wato dulla a zubar min dima'i daga jini na. Min duni, min duni makami, a ce ya zamo koma bayan makamin da nake kan shi yanzu, to na yarda da hakan. Na yarda da a zubar da jini na a ce, da a ce wai sai na koma koma bayan makami na. na kuma kuma ba mukami na shauki da zauki a cikin tsoron manzan Allah to na zaɓa hakan wa hayati na rantse da wanda rayuwa ta take wajen sa yanka bi hammun siwa'i hammun siwa'i damuwar wani na yankari tana karewa wa hawa hammi amma shi manzan Allah shine damuwa ta zu sawa'i ma abokin zama a zuciya shi kuma baya karewa baya shuɗe amma damuwar kowa za ga tana shuɗe amma ni tawa damuwai ba ta shuɗewa tana nan zaune a cikin zuciyata kana fakman ya kasance mai girma ne wa mahilan mai kwarjini ne wa malihan kyakkyawa za ka fa'i ma'abocin tsarki. La tara shi ba al-muqaffa ba za ka taɓa ganin wani manzan Allah ba wanda yake al-muqaffa abin bibiya. Fa hawa sinun qabla ra'i shine sini kafin ra'un. Eh shine sinin kafin ra'un ma'ana shi sirrun ne. Eh shine sirrin Allah. An fahimta? Shine haka ke fa hawa sinun. Shine sini qabla ra'in sannan ra'un. in ka gama da sinin da ra'un zai baka sirrun ko to shine manzo Allah maruhu unsi yaban manzo Allah shine ɗeba kewata warahi shine hutuna ba'in wa shinin wara'i ai manzo Allah sallan yaban manzo Allah shine ba'un dina shine shinin dina shine ra'un dina idan ka da mu zai baka malam mujahidu yawa bishrun bishrun farin ciki eh idan in kuma ka ce bashirin a sai an hada da ya bishirun yawa shi ne farin ciki ma'ana shi ne sakin fuska ta bishirun shi ne sakin fuska ko to manzo Allah shi ne sakin fuska na bishrun na an'am ni'imahu ni'imominsa abdun shi bawa ne ta sama kuma da ya ɗauki kowa ga shi bawa ma ya ɗauki kowa wani ikon Allah falahu sirrul liwa'i sirrin tuta falahu yana gare shi annabi adam yana karkashin tutan nan annabi isa yana karkashin tutan nan annabi adam wannan annabi ibrahim yana karkashin tutan nan dukkan annaba da suna karkashin wannan tuta ta manzon Allah sabuwatul kharqi shine tsarkakakken halitta gaba ɗaya. Habibullahi shi ne masoyin Allah, kanzi taskata wa gina'i kuma shi ne yabona, eh, ko shi ne wadatata, mazala shi ne wadatata, azali fihi, kai ni fa mai zargina a cikin manzon Allah, sallallahu alaihi sallam, harahu fi ne. ina ganin shi wannan a cikin hauka, washe ka'i da kuma taɓewa. Lalle wannan mahaukaci ne, kuma ya zama shaki duk wanda ke zargina cikin yabon manzon Allah. Fashti gali, fishtiyaki. wato shagaltuwa ta shagalce shagalce na ta tabbata cikin shauki na fihi a cikin manzan Allah eh shauki na cikin manzan Allah dan haka fihi fauzi da ka manzan Allah ya zama rabona wata la yidda da huka ta dan fihi ta tabbata a cikin sa ba mani mallama sheki mallama sheki duk wanda yake zargin shehi na damani wannan ya zalunce ni wasu nan suna nufin ma'ana mahaifin shehu da ɗin sai dai Abdullahi kafin shine shehinsa kamar da zai faɗa nan gaba cikin diwani shine shehinsa kuma shine mahaifinsa da ya karatu wajen kowa ba sai wajen mahaifinsa shine ce ba mani mallama sheki duk wanda ya zargi shehi na mahaifina kenan ba mani ya zalunce ni hama mina ha'in wa ba'i hama da ya jijice mina ha'in wa ba'i daga ha'un da ba'un menene wannan shi kuma ha'un da ba'un ha'un fa da ba'un ba ha'un ta ha babba ba hama nan ga haƙar mini aka faɗa sai aka ce babu hubbu tsawon Allah eh soyayya hama wato da shi wannan mahaifin nawa ya ɗimauta min ha'in wa ba'i daga soyayya ya ɗimauta a cikin soyayyar manzon Allah kenan shi shehin nawa kar ta salla ba'a da shaibin ahlul ilmin wa nahai ahlul ilmin ma'abuta haƙuri wa nahai da masu hankali nan nahai ba na wai na hani ba ne ba, a ma'abuta hankali, alu ilmin ma'abuta haƙuri wa na ha'i da hankali, karta salla ba da shaibin, hakika wato sun samu wannan sun bar abin da suke so, sun manta da abin da suke so, shi ne manzala salam ba da shaibin bayan sun yi rura, bayan da suka yi rura, kawai shi kenan sai suka manta da wanda suke so, suke ta abubuwan su kawai na haka nan dai. sai su ma'abuta haƙuri da kuma ma'abuta hankali wato sai suka shiga cikin mantuwa da sauransu suka manta ma da yadda suke so ba da shemin bayan hurhura rushdan dan suna ganin sun samu shiga wannan rushdan din eh tamyizi ne wannan baitin karta sallah ba da ba da shebin ahli hilmin wani haji to shine yake da ce wallahi na rantsi da Allah inni ni kuma ni dole da hari matukar zamani na fi amma ina cikin makanta game da sauran manzo Allah ba zan taɓa mantawa ba ni ba na mancewa kullum cikin soyayya nake da haka sofa afna da sannu zan kare gaba ɗaya wa garani amma bai gina fil mufadda a cikin wanda yake abin fansarwa rayuwa gaba ɗaya wanda kowa ya fansar mai da ransa shine manzon Allah zuba ka'i to wanzaje ne shi wannan bai ganna nan shi yana nufin sofa afna da sannu zan yi wafati na rasu amma yabona fil mufadda a cikin wanda yake abin fansar abin fansa zuba kayi zai zama ma'abucin wanzuwa shi ɗaya ne can kowane lokaci wanzance ne. Tawaƙani wa hayani ba da shi wa baha'i tawaƙani ya ce manzala sassan shi ne tsananin soyayya shi ne tawaƙani shi ne tsananin soyayya ta. Eh, wa hayani shi ne tsananin wato ɗimautuwar soyayya ta kuma na ɗimauce a cikinsa. Bahajati shi ne kwarjini na wato bahajati shi ne kyau na wa baha'i kuma shi ne kwarjini na. sallallahu alaihi wasallam siqalul hubbi kai nauyin soyayyar da ke gare ni asirun mawuyaciya ce katam katumuhu a ce wai an boye ta ai ba zan boye wannan soyayyar ba indal mala'i a cikin jama'a a wajen jama'a ce zan boye wannan soyayya ba zan boye ta ba kullatan min zi malamin abokanai min zi malamin daga ma'abuta zargi nan shi Ibrahim yana mana wa'azi abokanai na ma'abuta zargi fasari manaha bil jafa'i ka yanke wannan abokantakai da kauracewa ka kyale dole wai zai rinka daga zargin kawai kai kai masa yin manzo Allah ne wai kai ka zurfafa ka zama mahaukaci ka zama kaza ta- ana ma manganin wannan abokantaka ta yanke ta mallam kar ka yadda ka saurari wannan wannan abokantaka yace zullu ahlil hubbi kaskancin nan na ahalin soyayya ahala shine mafi daɗi min misalin daga saduwa wa ala'i da ɗaukaka duk wata ɗaukaka ko duk wata saduwa da za a samu in dai za ka samu soyayyar manzan Allah to irin kaskanta wadda za a yi maka ita ce mafi daɗi in dai akwai wannan soyayya a cikin zuciyarka in dai daga sauran son kake amma zai ga mutum yanzu yana son manzan Allah amma wai tsoron mutane yake yana son manzan Allah amma baya baya yake yana son manzan Allah amma yana gudun kawwa ne yake mai kaza shirme eh ai sai an ce ma mahaukaci mallan in ba a ce ma mahaukaci in ba a ce ma wannan mahaukaci cikin manzo Allah amma ai da saura sosai kuwa yace za anar kalbu zuciyata ta tafi jiharan a bayyane na hawa kai da anbiya a wajen fiyayyen annabawa guduwaci sammako na sun mara rawahi sanan yammaci na fi habibi ya tabbata a cikin masoyina wasa fa'ida kakena shugula titu da hayati shigantuwa ta tsawon tsawon rayuwata fi sabahi wa masai ta tabbata a cikin safiya da yammaci wa salatun wa salamun salati wa salamun da aminci na hawa daha zulhibai ya tabbata a wajen tayi wanda yake ma'abocin kyauta wa ala alin wa sahabin salatin ya tabbata a bisa alaye da sahabbai wa muhibbin zintima'i da kuma wanda yake ma'abocin soyayya zintima'i wanda ya zama ma'abocin danganawa ne ma'abocin jingina ne zuwa ga manzon Allah wanda ya jingina ga manzon Allah to salatul mahdi ya tabbata a gare shi muddatul mulki dawaman wannan salatin a tayin shi tsawon zamanin mulkin Allah kaga ba shi da iyaka kenan eh shi salatin a tayin shi ba iyaka dawaman dawame la tura zatan tihai kada a ga wannan salatin ma'abucin yankewa ne kullum a tayin shi wa ala ali haqqa dirhi wa miqdar al azim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الله إبراهيم ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين